الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin muna risala muna cikin babi mai bayani game da mi? eh kyauta da shifu'a da aro da jingina ko yawa babi mai bayani game da shifu'a mun yi hukuncin shifu'a ko haƙe wanda Allah ya sa ga abokin tarayya in za a sai da abu gida ko gona ko fili to wanda kuka tarayya ta yana da haƙƙi na wajibi sai in ya ce bai so sannan za ka sayar ma wani wannan haƙƙi shi ne shufa amma makwabci wanda ba abokin tarayya ba sai dai makwabtaka to shi mustahabbi ne a sayar mishi amma shi abokin tarayya wajibi da dai sauran hukunci hukunci to yau za mu tashi hukuncin jingina misunan jingina da hausa jingina eh tana da wani suna eh Tura, turanci ya ba da turancin mota tai ma'ana ya ba da jinginar mota tai turanci to ya an kai ta zan turanci eh ok to ya ba da turancin mota tai turanci ake kiranta to ya ce wa rahanu ja'izun jingina halacce Allah ya halatta ta jingina ta zo ga ayar bashi tabaraka wa ta'ala yana cewa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban famaza farihanun maqabuda in kun kasance akan hali na tafiya ana magana bashi ku sa shaida kuma ku rubuta ko a sa ajali to wa in kuntum ala safari in kun kasance akan halin tafiya kana sun da kai da abokin tafiyar ka tahiya ta kama ka kana sun ya ranta maka wani abu yanzu babu wanda zai yi muku rubutu babu wanda za a sawa shaida to yaya za a yi to sai Allah ya ce fara hannun makabuda to sai a yi jingina abin karɓa sai a ba da jingina kana son ya ranta maka dubu hamsin to yanzu babu wanda za a sa shaida babu marubuci daga kai sai shi to yanzu to be on the safe side to ya ba da wani abu nashi ka riƙe sai ya ɗauko waya ta ga ta nan wayar ta dubu hamsin tana dubu ɗari dubu hamsin haka so to sai ka ba shi wayar ka sai ya baka dubu hamsin kaga ko babu shaida yanzu me zai zama shaida waya wayar ga taka ce kuma kimata ya kai dubu ɗari don haka ba zai bar waya ce saboda dubu hamsin ba dubu hamsin shi ko an karanta mai to kaga dole in kun koma ya biya ka kun bai biya ba waya na nan in ta yi gaji gaji sai a sayar ce dubu dai hamsin ya kawo ma balance in ka kasa biya ina fatar kun fahimta to kaga alkur'ani ya ambaci jingina amma gawa ga matafiya sai wasu malamai sun ka ce to jingina ta halatta amma ga matafiya tunda shi qur'ani wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqabuda sai wasu sun ka ce a kummance annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da jingina sulke ne na yaki ya amso tiya 40 na na dabino an kai mai abinci don haka ba sai ga matafiyi ba ina fatar kun fahimta shi ake kira me sunan jingina ga da, da turanci kamar collateral ko collateral shi a eh, shi a collateral mm. yanzu in banki zai baka bashi ba za ka kai mai collateral ba za ka kai ko certificate ta gidanka ko ta filin ko ta kamfani ko ta motar ka gwargwadon dai abin da kima ta ya fi yawan abin da haka bida to sai ka kai takardun gidanka su ne collateral to kaga jingina kamar collateral kenan tana son dubu hamsin wayar ga taka ta kai dubu ɗari to sai ka ba da waya matsayin jingina a baka dubu hamsin ran da duk kawo dubu hamsin sai ya baka wayarka ngana tare to sharaɗin jingina in dai ba an ce za amfani duk abin da an ka bayar jingina kai da an ka ba jingina abin da a sharaɗi haka ɗaya ka ajiye ba ka yi unhwani da shi ba sai dai in kasa sharaɗin to zan ci gaba da unhwani da wayar fa mashin na ya baka jingina kasa sharaɗin to zan ci gaba da amfani da mashin ɗin kayan ka kuɗi ya ce ya yarda amma in ba haka ba to abin da a ƙa'ida haka kayan jingina ɗaya ka ajiye ran da ya kawo ma kuɗinka sai ka bashi to yanzu an baka jingina ka kai mahin cikin gida ka ajiye ɓarawo ya ƙetaro katanga da daddare ya sace mashin wai hasara mai mashin ya yi hasara matuƙar da ba ganganci kai ba amma ka kawo mashin ƙofar gida ka ajiye da daddare ka shige wakka ɓarawo ya ɗauke kaga akwai ganganci madalla to in ganganci ya shiga ta'addanci ko sakakaci to wannan za ka biya shi amma in ba haka ba duk wanda an ka ba jingina za a ɗauke shi amintacce ne ina fatar kun fahimta to mu tafi shi ne ya ce wa rahanu ja'izun jingina halacce shari'a ta yadda da jingina daga taibi ɗan rance gara ka ba da jingina ga ka zanawa a bani ka kawo takardun gidanka a baka a baka miliyan uku ran da duk ka kawo sai ka amshi takardun gidanka muna tare wala yatimmu ita jingina ba ta cika illa bil hiyaza sai da karba sai da hauzi ai yanzu mun san hauzi ko me ya hauzi karba ya yi hauzi ya karba kenan to jingina ba ta cika sai da hauzi jingina ‘yan an yi jingina ba ta cika sai an yi hauzi ba ni dubu hamsin ga waya ta ka bani dubu hamsin jingina sai ka ɗauku dubu hamsin ka bani amma ban baka wayar ba to jingina ba ta cika ba dole sai ka karɓa ka karɓi ni na karɓi dubu hamsin ɗin kai ka karɓi wayar to sannan jingina ta cika wala tanfa'u shahadatu shaida ba ta amfani fi hiyazatihi ga hauzin da an ka zo bayarwa to ya kamata a sa shaida kuma mustahabbi ne sa shaida ga jingina to sai ya ce shaida ba ta amfanarwa ga karɓa illa bi mu'ayyanatul bayyana sai in su shaidun sun gani da idanunsu in don in haɗa ma duduwa ne da Allah ka zama shaida na karɓi malam dubu hamsin ga malla aliyu na bashi jinginar wayata amma lokacin da yabban dubu hamsin ɗin ba ha gani lokacin da bashi wayar ba ha gani faɗa ma ɗaya an kai to shaida ka bar cika ba shaida ka bata da wani amfani wanda zai yin shaida ga jingina wanda gaba gare shi an ka ba dubu hamsin gaba gare an ka ba da waya to shi wanda shaida take da amfani muna tare wada manun rahani biyan kayan jingina minal murtahin yana ga wanda an ka ba jingina in kayan jingina ya halaka al murtahin shine wanda an ka ba jingina wanda ya karbi jinginar arrahinu shine wanda ya bayar da jinginat muna tare to mun san daman ko me daman biya ranko madalla to rankun koko biyan arrahani kayan jingina wanda ya salwanta minal murtahin yana ga wanda ya bayar da jingina wanda an ka ba jingina fi ma yugabu alaihi ga abinda ake iya fakarwa gare shi abinda ana iya boye shi kamar waya ina iya boye ta in ce ta ɓace to duk abin da ana iya ɓoya ana iya canza mai wuri to wannan in ni ce ya halaka to ni zambiya ni da an kaba jingina sai dai in ina da shaida tsayayya wanda za ta ba da shaida cewa lalle su a shaida abin nan ya halaka to wannan ɗaya ba zambiya ba muna tare don yana iya ɓoyewa ya ce ta halaka wala ya da manu amma shi wanda an ka ba jingina baya biyan ma la yugabu alaihi duk abin da bai boyewa gare shi kamar saniya tana boyewa ana iya sa cikin daki a boye kaga ba ta boyewa in yace ta halaka dole sai a yadda amma duk abin da yana boyewa to wannan in yace ya halaka to bai biya sai dai in ƙarya ce ta bayyana kuma wa samaratun nakhalir rahani ‘ya'yan itacin iccin dabino wanda an ka basu a jingina, ina da gonar dabino, akwai akwai gonar dabino ni kire malla aliyu don Allah itacen gana dabino nika san in baka jingina ka bani miliyan biyu zai ce tau dan an shi miliyan biyu ni bahi jingina itacen a garin ni kawo miliyan biyu itacen sun komo ga hannuna ko to sai kahe in biya sai sun kai ya'ya wa'adda waɗannan dabinun eh lirahini wa samaratun nakhalin rahani ƴaƴan itacen iccin dabino wanda an ka ba su jingina lirahini na wanda ya ba da jingina ne ba naka bane kanka ta kama ɗiba kayan mutane wanda ya ba da jingina wa kadhalika hakan ga gallatud dur fa'ida shine galla fa'idar da ake samu ga abu ta'addur jam'i na darun galla fa'ida ta gidaje ina da gida ‘yan haya nesa ina amsa kuɗi, to sai ta taso min sai ni ba da gidan jingina, ni baka gidan jingina ni karɓi kuɗi. To yin wata ya ƙarewa ka zo amsa kuɗin haya, ni ba kai ba, kai iyaka ka riƙe takardun gidan hana ni kama kuɗin ka yan ka. Fa'ida da duk an ka samu ga gidan nan ga gidaje, to wannan ta wanda ya ba da jingina ce. Walwaladu ɗa na kuyanga, rahanun jingina ne ma al'amari tare da kuyangat, ma'al'amacin rahan tare da koyon da an ka ba su a jingina taliduhu wadda ta haife shi ba da rahan bayan an bashe shi kana da koyon ga tana da ciki sai ka bashe ta jingina in ka bashe ta jingina mi za ta yi iyaka ya kai ta ɗaya aje ba amfani zai yi da ita ba ran da ka kawo mai kuɗi ka koma an su koyon gakka to tana ciki sai Allah ya kaddare tana can wurin jingina kafin ka biya sai ta haihu dan nawa ne ne naka ne kai da ka ba da jingina ba wanda an ka ba jingina ba muna tare wala ya kunu malul abdi rahanan dukiyar bawa ba ta zamowa jingina illa bi sharɗin sai da shar sai in tun wurin jingina an sa sharaɗi bawa yana da dukiya da yaka kasuwanci to sai ni mai gidan bawan sai ni ba sai jingina na amshi kuɗi to shi ɗaya ni ba suwa jingina ba da dukiya ta ba sai dai in tun san da za a bada jingina shi wanda zai bada wanda zai bayar da jingina ya ce to har da dukiyar tashi wa ma halaka biye da aminin duk abin da ya halaka na jingina ga hannun amintacce fa huwa minan rahini to hasara ta tana ga wanda ya bada jingina in wanda an ka ba jingina kowa ya tabbatar da amintaccen mutum na ba maci amana ba ne to sai abin da an ka ba jingina ya ce ya halaka to wanda ya bada jingina shi zai ɗauka hasara ba a cewa sai ya biya muna tare to an ƙara hukuncin jingina sai aro ya ce wal'ari ya tumu addatun shi kuma aro abin mayarwa ne aro ya kasu kashi biyu al'ariyatun madmuna da ariyatun madmuna da ariyatun mu'addatun annabi za ana wurin yaƙi sai ta inda wani makeri mai yin sulkuna ya ce muna sun ka ba mu aron sulke kaza sai mutumin ya ce ya Muhammad ariyatun madmuna am ariyatun ariyatun mu'addatun am ariyatun madmuna qala bal ariyatun madmuna da annabi ya ce ya bashi aron sulke kaza a ta yaki a dawo sai ya ce to aro ne wanda za a mayarwa in an kare ko aro ne wanda za a biya ariyatun mu'addatun aro wanda za a mayarwa ariyatun madmuna kuma yanzu ba a iya mai sai biya ne za a yi ina kiwon bisa shi matarka ta kacce don Allah in baka aron rago guda ka yi addu'a suna in dai baka rago ka yi addu'a suna in ka tashi biya kima ta za ka biya ko shi za ka mai suwa kima ta yi to kaga ariyatun manmuna kenan wanda za a biya amma in dai baka aro in kacce yan ara ma mashin don Allah ka ta kasuwa ka dawo shi ko wannan aro biya za ka yi ko mai sai za ka yi in ka kare kaga ariyatun mu'addatun kenan muna tare madalla to sai yace wal ariyatu aro mu'addatun abin mayarwa ne wanda yayi aro to abin da shari'a ta in ya kare bukata ta da abin da ya aro ya mayar ma wancan yadmanu zai biya ma yugabu alaihi duk abin da ke boyuwa gare shi in ka ari abin da ana iya boye shi to in ka ce ya halaka sai ka biya sai dai in kana da shaida wadda za ta tabbatar da cewa eh lalle abin nan ya halaka wala ya zama amma bai bai biyan ma la yugabu alai duk abin da bai boyuwa gare shi min abdin na bawa au dabbatin ko dabba abinda ba a iya ɓoyewa in yace ya halaka to za a yadda illa an ya ta'adda sai dai in wurin halakar abin ya yi ta'addanci da gangan dama bawan ya gwada gudu an ka kamo shi to sai kacce ma mai shi do Allah ya aro ma shi ya aro ma kuma ka bar shi ya ta ka aike shi wani wuri kaga da gangan kai sai da can ya sa kai ya wuce a tai ina fatar kun fahimta to sai dai in yayi ta'addanci wannan kan kaga saboda ta'addanci zai biya wal muda'u to yanzu sai hukuncin wadi'a ita ko ajiya wal muda'u wanda anka ba wanda anka ba ajiya in dauko abu don Allah ga kaya na in kuɗi na in kaya sai ka aji hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal muda'u aminun duk wanda anka ba ajiya amintacce ne wanda duk kaga ya dauko abu ya kawo ma to ya yadda da kai in ya san azzalimi hake ba zai kawo ma kaya ne ajiya ba madalla to wal muda'u wanda an ka ba ajiya in kala in yace radattul wadi'ata ilayka ai na mai dan ma abin ajiya zuwa gare ka ka tambaye shi ina abin da baka ajiya ce akai ku ba na mai dan ma tun kwanaki ba eh suddiqa za a gaskanta shi illa an yakuna sai dai in ya kasance qabada ha ya karbi abin ne bi ishadin da sheda lokacin da zan baka ajiyar nasa sheda to bai halatta kai ku kamar dan min ba sai da sheda amma in san da ni baka babu shaida to in ka ce ka mai dan min za a yarda shari'a za ta karbi maganarka don me saboda annabi ya ce wal mudawa aminu wanda an ka ba a ji amintacce ne ka gani wa in qala in wanda an ka ba a jiya ya ce zahaba ta tafiyarta abin nan da an ka ba shi a jiya kamar kila dabba ce ko wani abu ne ya ce ya tafiya fa huwa musaddaqun to shi wanda ake gaskantawa ne bi kulli halin ga kowane hali sai dai in ƙarya ce ta bayyana wannan kam wal'ariyatu aro la yi saddaku ba a gaskanta mutum fi halake ha ga halakatta fi bayu gabu alayyaga duk abin da ake iya ɓoyewa gare duk abin da ke ɓoyewa gare to in wanda an ka ba a roce halaka ba a gaskanta shi amma in wanda bai ɓoyewa na in ya ce halaka za a gaskanta shi wa man ta'adda duk wanda ya ta'addanci alawadi a can akan kayan ajiya me a sharaɗin ajiya ‘yan an baka ajiya ka kai ta ɗaya ka aji bai halatta ka ci gaba da amfani da ita shi a ƙa'idar ajiya muna tare yanzu ina da kuɗi sai wata uku na tahini ka so in yi amfani da su to sannan babu banki ba sai a samu mutum amintacce a bashi ajiya ba sai ni baka don Allah ga miliyan biyu ka aje mini lalura gare ni ta wankin yarinya wata uku da attahi to in suna garan zan taɓa su kaga na baka ajiya ko to abinda shari'a ta ce ka ɗauki kuɗin nan ko buɗe jikan nan ka kai in dai ba don ka kidan ya ka tabbatar da sun cika ba ko buɗe jikan nan ba a yadda ka yi ba ka ɗauki kuɗin ɗaya ka kai ka aji a ce yan naira ɗari biyar biyar ne sai ka ga wana neman canjin naira dubu bai halatta ka bashi canji cikin kuɗin nan ba bai halatta ba kayan ajiya abinda ɗaya an ka ce ka kai ka aji ina fatar kun fahimta to da an ka baka ajiya sai ya gaban zanan yau ka buɗe ka ɗebi dubu biyu jibi ka buɗe ka ɗaya dubu biyar ɗin an kai albashi ka maisuwa to kaga ta'addanci ya shiga to in ka yi irin haka nan wani abu ya shiga za ka biya amma in ka kai ɗaya ka aje ɓarawo ya taho ko gobara ko wani abu da ya san ka halaka faɗa mai ɗaya za ka yi to wallahi an ɗauki kuɗin nan shi kenan ina fatar kun fahimta to ina yake yace wa man ta'adda duk wanda ya ta'addanci alawadi a can koko ga kakani haka miliyan biyu in aji bari dauka in dan juya ka hantun da yace wata uku ka dan dauka ka juya wurin juya sai sun ka juye wai hasara kai kai kai zaka biya shi kuɗi ne ba wanda yace kai sana'a da kuɗin ajiya sai dai in kun sa sharadi to wani ban kai kuɗin ga yan aji zan yi sana'a da su yace a babu komi to kaga wannan kaga da yadda ta yi to yanzu kuɗin da mutane ka kai banki matsayin me suke kaiwa ajiya kaiwa aka yi ajiye ko asala aka yi da su gaba gare ka in kan ba kashi ya yi kidan ya yi baka tela ya sama gaba gare ka in baka yi saurin daga ba za a ba wani su a shekenan ba ajiya ba ce sana'a ce ake yi to an yi sana'a ƙarshen wata kuma an ce fa'idar da an ka samu ga naka kan ce wai ribata don kana wawa wallah aukar gumi ya ce fa'idar banki ce amma an ƙi yadda sun ce riba ce to bari mu sallama riba ce ƙarin nan da banki kai musamman masu sai ban ba ana ƙara musu ba an ce riba ce ko to kenan ya nuna bankunan suna aiki da riba to to duk wanda ka san yana mu'amala da riba wahalatta ma yin mu'amala ko wace iri ta dukiya da shi to in dai ka san ana to bai halatta ka bude account bankin nan kai kuɗin ka in ka kai kuɗin ka gobe in za a baka nami za a baka na riba za a baka sai sun ga bukohon baki ai riba ce banki riba ce ko kuma su ta su bude account kuma sun ci riba kaga da sun bi maza ba mu cewa fa'idar banki ta ba riba sana'a aka yi da su ta ɗan abin da an ka samu na an ka yamma ba amma baka abin da ya kamata a baka da ya yi sauki to Allah ya shirin alaikum assalam to to ka yi ta'addanci don haka za ka biya shi kuɗi ne ka yi ta'addanci da ka te ka kai banki wadda kun kai jijiyar na aika gaba a ɗaukewa to ya ce wa man ta'adda duk wanda ya ta'addanci Allah wa di'atan akan abin ajiya da mina zai ranka ta to ka jiya zai ranka don haka za ka ranka mai kuɗi da tun da shi banki ya ce kuma haka kun kai sharaɗi wa in kanar da na nera in abin da an ka ba shi ajiya ya zan dinarori ne farar da hafi surata ha ya buɗe ya maishe su cikin jikarsu ya buɗe ya ƙidanya ko ya yi canji ko ya yi amfani da wani abu daga bayan maisuwa cikin jikar sun mahalakat sannan daga baya sun ka halaka to faƙa tiftulifa fi tadminihi an yi saɓani ga rankawa wasu sun ce sai ya ranka saboda tasarrufin nan da ya yi wasu sun ce a tun da ƙaddara ce ba zai ranka ba waman ta jira wanda ya kasuwanci biwa di'atin da abinda an ka bashi ajiya abinda a ka'idar ajiya haka ka aje to sai ka te kai kasuwanci fa zalika makaru wannan makaruhi ne yayi makaruhi ina fata kun fahimta wa ribu lahu amma ribar da an ka samu tashi ce in kanat ainan in abinda an ka bashi ajiya ya zan kuɗi ne tsaba wa in ba alwadi'a in ya sayar da abinda an ka bashi ajiya wa hiya ardon alhali kaya ne yanzu ba ba tsaba kuɗi na an ka bashi ajiya ba kila mashin an ka bashi ajiya ko mota ko wani abu dai asset an ka bashi ajiya sai ya ta sai suwa farabbuha mukhayyarun to mai kayan ajiyar an bashi zabi fi thamani ko ya karbi kuɗi au au liqimati ko ko kimar abin yawmat ta'addi yinin da yayi ta'addancin yinin da ya sai da abin na baka ajiyar mashin tahiya ta kan min zuwa Abuja don Allah ga mashin dina ka aje min kafin in dawo sai kai mashin ɗaya ka so ka sai suwa to in na dawo to ɗayan biyu ko in karbi kuɗin awa mashin kuɗi nawa ka sai suwa dubu kaza to ko ya biya ni kuɗin mashin ɗina ko ko ya ce farabba ha mukhayyarun mai kayan da an ka saye suwa an ba shi zaɓi fiffama daga kuɗi ko kuɗin nan da ka saye da ka saye da mashin ko in karɓi kuɗin nan nawa ka saye da mashin ce dubu ɗari uku ka saye suwa to ka dubu ɗari uku shi mai mashin ɗin an ba shi zaɓi ko ya karɓi kuɗin adadin abin da yadda ya saye da mashin awul kimata ko ko kiman mashin yau mata addinin ta'addancin kila dama sauri haka ka amshi kuɗi ka sai sai tutu tutu ya fi dubu ɗari uku sai ce a'a me a kiman mashin me a kiman mashin ɗina ranar da an ka sai sai mashin ɗin yana ɗari uku da hamsin ko ɗari hudu to ya biya da dubu na ɗari hudu an ba shi zaɓi ko ya karɓi kuɗin da shi wancan ya sai sa ko ko ya karɓi kiman mashin ɗina ranar da an ka sai sai madalla wannan shi a hukuncin ajiya sai mu tsaya nan ko sai mu tashi hukuncin cintuwa wa man waje da lukadatan wanda ya samu kayan cintuwa alaikum assalam